الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى إذا ما بنتا بذا متاجع الأسلوب الأول وتدبارا تفرقوا لسجيبي ما من بها مواقف المشركين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم yau za mu tashi al uslubul awwal dabara ta ɗaya muna cewa uslubi a hausa amma dabarun da suke amfani da su ko kuma uslubin da in ka faɗa haka in ka gane me ake nufi malai ce muhawalatu tafir ala ammihi abi talib kokarin yin tasiri akan babbata abu talib babba annabi alaihi salatu wassalam bayan sun ga annabi alaihi salatu wassalam ya samu karbuwa kuma ya ci gaba da abubuwansa to shine kawai suka suke kokarin yadda za su biyo to ta hanyoyi su ga sun hana annabi alaihi salatu wassalam yin wannan da'awar to hanya ta farko shine kokarin yin tasiri a tasiri shine bahaushe yake cewa tasiri kokarin samun wani influence a ce ka yi rinjaye tasiri ala ammihi abi talib akan babban sa Abu Talib yace kana awwal uslubi farkon dabarar da suka fara amfani da ita lada'u ilai an gane ko wato sai suka tafi zuwa gare shi ko kuma suka afkawa shi wato Abu Talib din huwa muhawalatu ta'thiri ala ammi idan kace kana awwal uslubi lada'u ilai sai ka iya cewa farkon dabarar da suka fara amfani da ita ko suka fara shiga cikinta huwa muhawalatu ta'sir ita ce yin kokarin tasirantuwa ala ammi abi talib ga shi babban annabi alaihi salatu wassalam abu talib hatta ya kuffahu an da'wa suka je suka same shi dan ya hana annabi alaihi salatu wassalam da'awa an gane ko alkaffu shine kamewa ga barin yin wani abu shine mai risala yake cewa wal kaffu amma shajara bainahum da yazo yana magana akan me sahabbai wal kafu amma ke jara bainahum wato yana nufin da kame baki gabarin abin da ya faru tsakanin su da ba wani gaskiya da ture wani abin nan ko kuma da afka musu da zaki to shine ma da yake cewa au ikhraji min himayati ko kuma ya fitar da shi min himayati daga kulawarsa al himaya da ha'u sagir shi ko yana nufin kulawa au ikhrajihi min himayati ko kuma wato ya fidda shi da karkashin kulawarsa fa arsalu wafdan sai suka aika masa da wani tawaga al wafdu za ku dana wafdu bani abdu qaidin ko wafdu kaza ayarin jama'a wasu tawaga wasu manyan mutane da ake ganin sun isa saboda haka sai suka aika wannan jama'a min ashrafihim a gane ku daga cikin manya-manyan mutanen su masu daraja للتفاوض معه ne التفاوض shine tabadulun ra'ayi an gane ku tattaunawa kowa ya faɗi ra'ayinsa domin a tattauna kowa ya kawo nasa ra'ayin eh littafawut ma'ahu bi hadha al-khusus dan a tattauna da shi akan wannan abu wannan maganar mai muhimmanci fakadu da wutis kafi da shi wa shi wato Abu Talib inna bin akhika hakika dan dan uwanka kad sabba alihatuna ya zazzaki allolin mu wai annabi alaihi salatu wasalam yana zagin allolin wa abadinuna kuma yana aibanta addinin mu me aibu zaka ce abu aibu a Hausa muzantawa ko to nan misali mu dawo nan kar sabba alihatuna ya zazzagi allolin mu me zakin to zuwa yake kalli gunki ya ce kai gunki uwaka ko kaza ko kaza misali kuma wa'aba dinuna ya kuma aibanta addinin muna so mu fitar da alaka tsakanin aibu da zagi kun ce aibu shine muzantawa ko a muzanta mutum misali kamar yaya eh na kasawa ko duk na gane me kuke nufi na ga kun fahimci dai ma'anar kai tsaye to shi kuma zaki ba zaki shi ne ka gaya wa mutum abin da ba haka ba ne shi ne zaki kun fahimta da kyau ko mun taɓa ba da wannan misalin a idan mutum ya zo yanzu idan mutum ya zo ya ce idan ya zo ya ce misali ya ce uwaka a ƙa'idar larabci ba zagi ba ne in muka kawai mai kenan to mene ne amma ya ce uwaka ba mutuniyar kirki ba ne wannan shi ne zagi ko ya ce kalmar da ake faɗa a ce shege kuma ba shege ba ne kai wannan shi ne zagi an fahimta da kyau ko in dai za a kawo wani abu da zai nakasa ka shi ma ana kiransa zagi tsakanin aibantawa da zagi akwai alaka hunaka alakatun kawiya bai na huma an fahimta da kyau ko saboda haka suna da alaka aibantawa da da zagi ko da yaushe suna tafiya tare wasafa ahlamuna sannan kuma ya wawantar da hankulan al ahlam jam'i ne na wato hankali anan an gane wasafaha ahlamuna ya kuma wawantar da hankulanmu ya ce mu wawaye ne ba mu da ba mu da hankali kalma ce ta asafu dama wauta kenan ko kuma ka ce mutum safihu kai safihi ne ana nufin kai wawa ne an gane wai wani maroki wani ya to wai sufi ne shi wani ya zo kawai gurin ɗaura aure sai aka ce a wancan sufi ne sai yi yana subha ullahi subha wai yana ta wai wai kirari yake ba subha ullahi shi ko da haka yake da babbar riga ai akwai jiriri da a ciki shi ne nake ce wani aran ma nace to shi wannan bai karanta sai kullu subha ba bai bai san subha da zuwa ake wawa waye ake nufi shi ya dauka don in sufaye ne shi ne subha ullahi kai Allah ya kyauta to wannan shine wasafa ahlamuna an gane ku ya kuma wawantar da hankulanmu wa zallala aba'ana sannan kuma ya tafi iyayen mu batattu ne kun ji wasu abubuwa wai da nan ake bawa Abu Talib dan yayi taslimi an gane ya miƙa annabi Ali sallallahu wasallam ya yi rejectin dinsa cewa kawai Abu Talib ya zo ta faɗa ya ce ashe ba ka da kunya ashe kaza kaza duk wannan abubuwan irin abu ne dai kawai aga ka zo kana bin Allah wani yaje yana zuga babanka ko za ka wani abin da kai fi ka ta zo yanzu ban Allah kake yi sai wani ya zaga wataƙila a gidan ku fa ba kai kadai bane akwai wani wanda shi tsebo mata yake ko yana jaye jaye ko yana wani abu da yake amma wanda ya taɓa zuwa ya samu baban ka yace man magana ko wankan suwa ga yake da ya tara su ma ya sako da wando rabin tuwawu duk wannan ba abin aibu bane kai kuma wani an ga ka fara bin addini sai wani ya zaga ya ce ai ma magana wai zaka lalace ko mutanen mu ba sa haka suna yi sai wani ya zaga zai ce babanka wallahi ai na ga yana zuwa gurin karatu kaza ai magana zai lalace wanda mai ɗebo mata mai zuwa ya wankan zuwa ga yanke gantaka shi ba zai lalace ba tunda shi ba bai shiga harkar kowa ba to haka al'ummar mu saboda sabon lalacewa haka ta zama wai rimu na je a jiya shekaran jiya ka ina zan yi kayan jiya sai na ji wani yana ta faɗa yana wani saurayi ne je gurin kanwan yar auta wai ya tara su ma ya sako da wando rabin tuwa wuce da irin irin tantama ne haka da ya tuwe in je da yana je da kariya sai yake cewa ya fito wuce masa kai me ka zo yi nan ya ce masa da ya ce gurin yan autar wallahi ka ta abu kazar kazar ka ya daddan nama a yar ya ce da wannan zuwa da wannan wata za ka zo wallahi zan koma ruwa ya gaya masa haka ko ya ban musu kofar gida ko ya koma ruwa shine ya ce ba gidi ya tafi to kai kowa ya san daidai kenan kowa ya san daidai kaga ashe ba wanda ya zo na biyayya ga Allah ya kamata ka je ka zuga ba ba wani lokacin kuma ka samu rashin abin takaici sai ga iyayen wasu su hau wani kuma mahaifin zai ce a in ma dai yayi wa wannan mutumin kara ka in ka zo zai kira ka ce ka je ka ci gaba da neman a karatun ka kaji ko wanda zai kira ka ya gaya ma an zo an ce kaza kaza ka je ka nemi karatun ka amma abin takaici za ka wanda ya fantare sai a kasa zuwa ya magana a kansa amma kai da za ka biyayya ga Allah maɗaukakin sarki sai a iya samun wasu je su gaya wa mahaifinka ko wani wanda yake da ta cewa a kanka a ce kana bin kaza kaza kaza idan kana so kwace wa yaro alawa da take hannunsa to ka bashi makwafi in ka ce kai ya karatu a nan to kai ka koya mar simple and clear amma babu zancen abin nan to irin wannan abubuwan ne kun ga yanzu ashe wannan abun ya samu asali gayi sun dau kafa ta kanas sun je sun sami mai rukon annabi alaihi salatu wasalam suna gaya masa cewa ya kamata ka yi maganin kuwa ne domin ga abin da yake mana kun san me yasa suke gaya mana haka domin sun san shi Abu Talib akan wannan addinin nashi yake aqidar su daya to shi za suka zo suka gaya masa cewa ka ji abin da yake yi to ai ga abin da yake yi ya zagi allolinmu da muke bautawa haka kaga zai kamba ma abin yace Allah namu sannan kuma wa abadini na addinin da muke yi shi ma ya ce addinin banza ne kuma ya ce ba ma mu da hankali daga mu hakai shine kun kun lura mimun nunul jam'i yake sawa mu yayi mana kaza har da kai kenan yana gaya masa haka wa dallala ba da ya ce ba ma wai kai ba iyayenmu ma da suka haife mu su ba batattu ne fa in ma an takuffahu anna ko dai ka kame hannunsa gabar mu ya daina shiga harkar mu wa in ma an tukuliya baina na wa baina ko ka ban mu da shi ka zame hannunka ka kyale mu da shi shine wato an tukuliya baina na wa baina ko dai ka zame hannunka ka ban mu mu da shi sai suka ce fa innaka ala misli ma na hanu alayhi kun ji magana ta fito ko domin kana kan abin da muke kai min khilafi wajen saba ma baka yadda da shi ba mu ma ba mu yadda da shi ba fanafi fanafi ka hu to tun da kai ba za ka iya ba koyi wa ɗan uwanka ne mu mun isar maka shi za mu iya wata abin da ya kamata kun ga duk sun gama bayan cin hancin magana fakala lahum abu talib qawlan rafiqan sai abu talib yake tsaya da su ya ga musu zance sa sauka an rifuku shine sauƙaƙawa inna allaha rafiqun yuhibbul rifqa fil amri kulli saboda haka zan wato sai ga musulunci mai sauka wa raddahum raddan jamila ya mai da su ya juyar da su jiyarwa kyakkyawa shi bai gaya musu bakakin maganganu ba kawai ce to ku je na ji irin wannan a kawo mutum tsara sai ce to na ji ba komai za a duba a gani abin da ya faru kenan fansarafu an sai suka juya suka kyale to kun je matakin farko kenan abin da suka yi masa ai shi ne annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda mai asiratul nabawiyya ibn hisham ya kawo lokacin da ya zo sai ya je ne abu dalib ya neman maganganu cewa kai ya me ya faru me aka yi kaza kaza irin kamar yadda mahaifi zai tume ka a matsayinsa na dattijo ko da ya gane ba gaskiya bane in ka zo ya fara dan interrogating ɗinka cewa me yasa kai wasu wani kaza to wannan abin da ya yi sai annabi alaihi salatu wasalam kawai sai ya sa kuka yadda abin da suka gaya ma ka karkata kenan zuwa gare su shine Abu Dalib ya wasu baitika yake cewa wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwasada fi turabi dafina yace na rantsi da Allah lan yasilu ilayka bi jam'ihim an gane ba za ta taba saduwa zuwa gare ka gaba ɗayan su ba abin nufi ba zan taba mika ka zuwa gare su ba da kaina hatta uwasida ko uwasada fi turabi dafina har sai an jingina ni a cikin ƙasa a matsayin kabari abin nufi sai dai idan gawa ta sai dai in ba na rai amma ni dauke ka da hannuna in miƙa ka zuwa gare su yace ba zan yi ba an gane ko yace fa da bi amrika fa da bi amrika ko ma alayka gagagatan yace duk abin da aka umarce ka da shi yace ka je kai dai kar ka samu wata damuwa shine ma alayka gagagatan to shi ne abin da wato ya gaya masa to malaji al-usulubu tsani usulubi na biyu dabara ta biyu da suke amfani da ita at-tahdid shine barazana tsoratarwa iske amfani da wani tunda sun koma kan wato sa'i kadai yaki to sai suka fara tsoratarwa bi munazalatin rasul sallallahu alaihi wa sallam wa ammi dangane da matsaya da matsayi na annabi alaihi salatu wasalam tare da babbansa lamma maza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alama huwa alaihi yayin da annabi alaihi salatu wasalam ya shuɗe ya ci gaba akan abin da yake kai shine ne yuzhiru dinullah yana ta bayyana addinin Allah madaukakin sarki wa yad'u ilayhi kuma yana kira zuwa ga addinin Allah ghadibat quraish sai quraisha suka yi fushi gaba ɗaya kabilar a ce hausawa suna fushi da kai duk kabilar hausawa suna fushi da kai ko duk kabilar bare bari suna fushi da kai kuma a cikin su kake misali su zai ke cewa wa adu kuma su karka adawa ne bayan suna fushi da shi kuma ga adawa gaba wa aktaru min zikiri suka rika yawaita ambatan sa duk inda aka zauna hirar sa aiki ai yaron nan mai kaza aikin kenan mai kaza da kaza da kaza wa habda ba'dhum ba'da sai sajin su ya rika kwadaitarwa alhabdu da zadu yana nufin kwadaitarwa alhabdu shine alhabdu saboda haka sai sajin su ya rika kwadaitar da wa sashi shine wa habda ba'dhum ba'da sakin su ya rika kwadaitar da saki ala rujuil waqti abu da komawar wannan ayar wannan tawagar jama'ar wanda suka je gurin Abu Talib karan fari to sai suka rika kwadaitar da junan su ya kamata a koma ba ila abi talibin manatar sadiya a koma zuwa ga Abu Talib karo na biyu wai ba su gamsu ba wancan zuwan da aka yi yanzu dai a kuma koma a ƙara ba shi hanzari fa mashau ilayhi maratan ukhra sai su ƙara tafiya gare shi karo na gaba فقالوا له تنا زوا سكتي دشي يا أبا طالب يا كي أبو طالب إن لك سنة yanzu kuma an koma sun dai sun aiwanta shi sun ga ya ki karɓar wannan to sai aka zo kuma yanzu shi za a kamba ba a rika sai kai ne kaza kai ne mai kaza a kamba ba ka wani on a fara wannan to sai kuma ga wanga irin mataki za ka ɗauka suna zuwa suka ce kana da shekaru a cikinmu wa sharafan da matsayi ko kuma da ɗaukaka shine a sharaf in aka ce wani sharifi ne ana nufin kai maɗaukaki ne wa manzilatan da kuma matsayi fina a cikinmu kaga inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina hakika wato kana da shekaru da wato girma da kuma matsayi a cikinmu wa inna qad ta'inaka min ibn akhika yace sai suka ce mun fahade ka daga wannan dan dan uwan naka mun hana ka dangane da abubuwan da yake a kai falam tantahi ko falam tarhau anna amma kai ka ki ka hana ki gabar mu mu yayi daina shiga harkar mu kaki wa inna wallahi to yanzu an fara barazana ne dan zafi zafi kenan sai suka ce mu kuma wallahi mun rantse da Allah la nasiru ala hada ba za mu taɓa haƙuri akan wannan abin ba mun shi ne a ba'ina hata jaru kuma dangane da zagi iyayenmu da ake yawa wato iyayenmu da ake yi wa tafiyi ahlamina da wautar da hankulanmu a ce ba mu da hankali idan wai aya ta soka Allah ya ce walakin na tsaron nasi la ya aƙilun wai zai ce su ake ce marasa hankali ba su da hankali ai Allah ya majority idan ka bada majority ruwanka sai ce wai da biyu yake wa aibi ali hadina da kuma aibanta allolin mu hatta ta kufahu anna yanzu ran zuwa aka zo aka yi maganganun da suka yi a baya yanzu kawai ba labari aka bani ba yanzu zuwa aka yi da barazana cewa wallahi ba za mu iya hakuri ba akan abubuwan da kamar wonin ne aka zuwa ne masa sai akan abubuwan da yake na wato cewa iyayenmu fatattu ne kuma ba mu da hankali da kuma zagin allolinmu ko dai ka kama hannunsa a taka kuka wa anna har sai ka hana shi ka kama ya hannunsa gabarinmu aunu na zilahu wa iyaka fi zalika ko mu saukar da kai da shi daga kan wannan matsayin da kuke a kai mu saukar da ku matakin da kuka hau za mu sauko da ku kasa hatta ya nika ahadul farikai har ɗaya daga cikin tawagan nan guda biyu ɗaya ɗaya ta su kare su mutu wace tawaga kenan ko dai bangaren abu dalib da shi annabi alaihi salatu wassalam da kuma su bangare daya abu dalib da kuma annabi alaihi salatu wasalam bangaren su kuma su kurai jawa wanda su ba da gaskiya da Allah ba su suka ce har sai an samu ɗaya daga cikin mutum mutu wato za a fito na fito kenan mubaraza za a yi ya hayyu ya kai fa kana abu dalib ya aqil sai abu dalib ya ce ya kai aqilu in ba kuma ta ba aqilu yana cikin yawa alubai idini bi muhammadin ko a larabci za a iya cewa aiki ne ko amma in qur'ani kake biya ba za ka tabbatar da hamza ba anan ko au asaratin iduni bi kitabi min qabli hadha iduni idan wasu da zaka yi na manta farkon aya dole sai dai ka tabbatar da hamza azaluni ma za ka lagu min al-ardi amlahu shirkun fi samawati tuni ko haka sai za ka biya idan wasu da za ka yi amma idan kai wasu in kai wakafi dole ka sai ni tuni bi kitabin kun fahimci abin da nake so in kawo to haka yake a cikin alqur'ani duka in dai irin wannan wurin ya zo in ka karanta a tajwidul muyassar zai baka haske shi yana ba da haske ne idan gane da yadda za a rika ibtida'i na wurare da dama in ka biya in ka biya tajwid da taban tajwidi tajwidul muyassar yana da kyau kwarai da gaske saboda zai baka haske na wurare daban-daban. To shi ne malai yake cewa faƙala Abu Talib ya aqil ya kai aqilu idini idan larabci ne ko idini bi Muhammad je ka zo min da Muhammad fan talaka ilai sai tafi zuwa gare shi wa ja'a bihi yazo da shi fi zahira a karamar sira da ake biya yara islamiya ko fi wakati zahira a lokacin siyasta lokacin gajiyar rana lokacin tsakiyar rana daga sha biyu ko sha biyu saura lokacin da rana musamman yanzu lokacin bazara bazara da damuna ta fara da da baya to daidai wannan lokacin lokacin da rana ta daga shi ake kira wakatin zahira mala yace fi shiddatul harri bayan zahira din ne lokacin siyarta kuma a cikin tsananin zafin rana yadda a a zo da shi walamma atahum qala abu talib yayin da ya zo musu sai abu talib ya ce inna bani ammika haula hakika ƴaƴan babban ka waɗannan da kake ganin su za mu suna riya cewa azamu shine mutum ya riya kilemin mutum ya rika kilemin wani abu ko da gaskiya ne ko ba gaskiya ba ai shine kilemin to saboda haka za mu suna riya cewa annaka tu'zihim fi nadihim kai kana cutar da su dangane da a majalisar an fahimta da kyau ko yawwa annaduwa ana cewa darun naduwa annadi annadiyu da almuntada duk yana nufin majalisa annadi annadiyu almuntada duk majalisa yake nufi sai a ce darun naduwa wani gidan tattaunawa guri ne wani gurin tattaunawa to shine yace binadi a guraren zaman su wa masjidi da guraren bautar su ba na nufin masallaci ba guraren da suke zuwa su yi bauta fantahi ana azabu abu talib ya ce da annabi na hane ka ina hanarka ka daina cutar da su fa halaka annabi sallallahu alaihi wa sallama basarahu ila sama kawai sai annabi alaihi salatu wassalam sai mi ka ya kalli wato ya tsira idan sa zuwa sama shine fa halaka ya rataye da idan sa ya tsira idan sa zuwa sama kala sai ce da su ta rauna hadihi sham kuna ganin wannan wannan ranar da kuke gani akwai harful istifham an shafe ya halatta ko a Hausa ma muna yi asali a tarauna hadihi shams ne sai aka shafe harfin istifhami sai kawai a lankwasa zancen ya nuna alamar tambaya misali zan iya cewa a Hausa shin kaji ko a ga me harfin istifhami a cikin zance na shin to zan iya cewa ka je kuwa haka na shafe na shafe harafin istifhami kun fahimta da kyau qur'ani yakan zo da haka ko kana a hada rabbi kana hada ko hada rabbi ai a hada rabbi sai aka shafe harafin istifhami akwai wurare da dama da za ku ga malaman tafsiri suna fito da to haka a Hausa ma shin ka je kuwa kamar yadda muke a Hausa su ma larabci ana yi shi za ka sama question mark a can gaba yace kuna ganin wannan ranar kuwa ko shin kuna ganin ranar nan a lokacin garzin rana yace ma ana bi aqdari ala an ada zalika minkum yace wallahi ba ni da ikon in bar haka gare ku in bar abubuwan da kuke so in bari saboda ku kawai ala an tash'alu minha ko da za ku ɗauko ta ku ɗora min ita shi'ulatan wato kashi kashi a ce su ɗauko rana su daddasa ta tsorawar a cikinsa da hannayensa ya ce wallahi ba zan bar abin da nake a kai ba haka ya kamata su hakura to shi ne malai yake cewa a ƙasa ya yi nan ba malai yake cewa unzur silsilatul ahadith as-sahiha littafin sahiha na Sheikh Nasiruddin Albani yace wa amma ya kawo hadisin ga rakam din sanan lambar sa wa amma hadisu ya am hadisin nan da malam mubarak kuri ya kawo shi shi ma in zan iya tunawa shi ma ibnu hisham din ya koro wannan hadisin a shi mubarak kuri al-rashiqul maktub yace ya am ya kai babbana wallahi na rantsi da Allah lau wada ushamsa fi yamini da su daura na tsora mun akan hannun dama wal kamara fi yasari su dau rana su wata tura mu a hannun hagu ta ƙarshen sanyi kenan ko wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran shi yasa an ka kwanta a barin wata sai sa kamara domin sanyin gaske ne wannan kuma tana tsananin zafi to ko da ku duba ku ga ina ji ja aka yi tsakanin mu da rana tafiyar kilomita miliyan ɗari da hamsin da shida ne kamar haka suke faɗa an zan iya tunawa kusan miliyan ɗari da hamsin da shida. To sai da za su sauko da ita gaba ɗaya su tora ba a hannun dama, su ɗauki wata sa a hannun hagu. Ala an aturuka hada al'am. Akan cewa na bar wannan al'amari wannan umarni da aka ɗora na akai, al'amur bi ma'ana umarni. Hatta yi zihirahu. Yace ba zan baki ba hatta yi zihirahu har sai Allah ya bayyana gaskiya. Ko huwa alladhi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين تسيا إظهار الناس أو أهلك فيه كو أهلك الدنيا أكان هكا يتي ما تركته بعد مبرع أبن نشي عكيبا فليس له إسناد ثاني أما فولن da malaman zira suke korowa ku sani ba shi da isnadi wato tabbatacce malai ka duba a da'ifa da ma kaje biyu ne akwai al-hadithu sahiha akwai da'ifa lamba ta ɗari tara da sha uku kowanne mujallari ɗaya hadisi ɗari biyar kawai ya kawo a ciki haka yi to da yake cewa to kun ji wannan ba shi da inganci fakana abu talibin sai abu talibin ya ce wallahi ma ka zaba na ibnu akhi kakkun ai kuwa annabi na faɗa wancan maganar sai biyo ya kalle shi ya ce wallahi in ji abu talib ma ka zaba na ibn abu talib ibn akhi katu dan dan uwana bai taba kariya ta mu bai taba abubuwan da kuke faɗa din nan bai taba yi ba katu ko da ya farji ku tashi ku ban guri kawai ya kore su ku tashi ku bani guri duk da addinin nasu da yace ku tashi ita gaskiya ɗaya ce mala yace min hikmati hadha al-mawqif daga hikimar wannan matsayar kuwa hikimar da abin da yasa aka dau wannan matakin matsaya na farko kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahabba khalqillahi ila abi talib tab'an annabi alaihi salatu wasallam ya kasance shine mafi soyuwa a duk halittun da Allah ya wa wato Allah ya yi a doron kasa ba halittar da Abu Talib ya kusanta a ɗabi'ance ɗabi'a ce kawai ya jera kaunarsa fiye da annabi alaihi salatu wasallam na tarali kawai yana kaunarsa kauna ce ta gaske kuma wa kana ya halu alaihi ya kasance yana faranta mar hanana shine mutum ya zo ya rika dauke ma kewa yana dauke ma kewa yana faranta masa rai wa yahsinu ilayhi kuma yana kyautata mar wa yudadi alu yana kare mar abin cutarwa wa yuhani kuma yana ba shi kariya mun faɗi himaya kan wa yukhalifu qawmahu bi dhalik kuma yana sabawa mutanensa akan duk abin da ya zamto ya ci karo da ra'an nabi alaihi salatu wassalam ma annahu ala dinin duk da cewa yana kan addinin su wa ala kullatihim kuma yana kan wato kulla shine kamar soyayya da kuma abokantakar su abokansa ne yana tafiya akan wannan abubuwan gaba daya amma bai da da duk abin da ya saba wa annabi alaihi salatu wassalam illa anna Allah ta'ala sai dai Allah madaukakin sarki kadim ta hana kalbo an gane ko bi hubbihi hubban tabi'iyyan sai dai Allah madaukakin sarki ai imtala'a ya cika zuciyarsa da san annabi alaihi salatu wassalam duk da bai musulunta ba hubban tabi'iyyan la shar'iyyan so irin na ɗabi'a amma ba na shari'a ba so irin na ɗabi'a ba na shari'a ba me kuka fahimta da wannan san ɗabi'a ba na shari'a ba abu ɗalib ne yake wa annabi alaihi salatu wassalam yawwa da kyau kun fahimta da kyau ku yawwa ɗabi'a ta ne yake son sa ba wai dan cewa lallai Allah madaukakin sarki ya turo shi ga kuma addinin sa a'a ɗabi'a ta sai kawai yana kaunar sa ko da a ce abin da annabi ya zo da shi a wato a'adahu Allah an gane ba gaskiya bane saboda kaunar da yake war ba zai bari a cutar da shi ba kun fahimta da kyau ko shine irin irin san rufa idan nan irin so gana hannun laifi gana hannun laifi ana ganin laifi ko to irin sa yake irin irin sa yake ma shine yake cewa wa kana istimrari ala dini qaumi shi kuma zartuwarsa al istimrari shine ci gaba ci gaba da yayi shi kuma Abu Dalib akan addinin mutanensa min hikmatillahi ta'ala yana daga hikimar Allah wani zai iya cewa yanzu duk abin da Abu Talib ya rika wa annabi kuma bai musulunta ba to zama ku zo ku ji matsayinsa to yana daga hikimar Allah wa mimma sana'ahu li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma yana daga abin da ya aikata wa annabi alaihi salatu wa sallam yana himaya na daga kariya in law kana aslama Abu Talib ma da yace domin da a ce Abu Talib ya musulunta yake kuma ba annabi wannan kariyar lama kana lahu inda mushriki quraish widaha da ne zan dubai da ko da irin matsayi a gurin mushrikan quraishawa kun bai da kyau yau wanda a ce musulmi ne shi kun ga dama da fuskar da su zo daban yanzu ko da aka zaka ce kana da shekaru kana da daraja kana da inda musulmi ne shi ko ta kan wayan abubuwan za su biyo ba za su biyo ta kansu ba to shine yake faɗar haka widaha matsayi kenan wala kalimatun an gane ko ko wata kalma ba za su zo da wata kalma wata ta take kyakkyawa zuwa gare shi ba wala kanu yuhabunahu kuma ba za su zo su rika cewa yana musu kwarjini ba muhaba shine kwarjini wa yahtalimunahu kuma su rika girmama shi al ihtiram girmamawa wala darahu alayhi kuma da ba za su rika daga maka ba wala maddu aydihim an gane ko wala maddu aydihim da sun rika mika hannayensu wa alfinatihim bisuri ilai da kuma harasansu dangane da munanawa za a da keji za a zaga za a gaya babba kakin maganganu to kun ji hikima ta farko hikima ta biyu kana ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah madaukakin sarki ubangijinka yakhluqu ma yasha yana halitta abin da ya ga dama min mashi'atihi al-mutlaqa wa yaktaru kuma ya zaɓi wanda ya ga dama. Ko Allahu ya tafi rusulan wa minan nas saboda haka shi yake yin wannan ba wanda ya zai tsora mai yace ga yadda zai wa qad qasama qasama hakika ya rarraba khalqahu an gane Allah madaukakin sarki ya rarraba halittarsa anwa'an karka ce kulukahu ko kulukuhu khalqahu Allah ya raba halittinsa anwa'an nau'i nau'i wa jinasan kuma jinsi jinsi me nau'i nau'i to me jinsin hmm? kamar yare ko eh wancan kabilu kabilu yare yare wannan jinsin su kaza wa'ancan jinsin ka fa hadha lil amman to shine ma da yace ga misali nan ga haza ne alifu tasniya yace ga sunan mutum biyu al'ammani babbobi ne na annabi alaihi salatu wassalam kafira ne kuma kafirai ne na farko abu dalibi akwai abu dalibi abu lahab da kuma abu lahab dukkan su babbanni ne a gurin annabi da abu dalib da abu lahab da abbas da abdullahi gaba ɗayan su ɗan gida ɗaya ne ubansu ɗaya kun ji wani kun ji wani wato abin wato tsari na Allah duk mahaifin su daya to shine ma da yake cewa shi da ya fara ma cewa ya kullu kuma ya sha'u wa yasta shi ya halitta su kuma ya zabi nasa banda Allah wa yake haka to saboda haka to ga babbobin annabi alaihi salatu wassalam ba adu ma wa huwa abu talib ɗaya daga cikin su shine abu talib ya kunu fil qiyamati zai kasance ranar alkiyama fi zahzahi min nari yana gabar wuta a bakin gabar wutar jahannama da yake mun karanta hadisi a cikin kitabu tauhid ko da muka zo akan ceto mun yi kawo alwa na ceto wajen guda takwas da shi malai ya kawo mai dawiya an fahimta da kyau ko to saboda haka ɗaya daga cikin ceton da annabi ya yi makenan annabi yawa abu talib ceto yana can cikin wuta aka dawo da shi gaba aka yi masa lifin sauta to kun ji ɗaya kenan wal akhar ɗayan kuma wa huwa abu lahab shine abu lahab fi darkil asfali minan nar shi ko yana can kasan kasan wuta wa anzala Allah fi suratun suratan Allah madaukakin sarki ma ya saukar da wata sura a kansa shi abu lahab fi kitabihi a cikin littafinsa tutla alal manabir wata ake karanta ta akan mimbarai shine manabir mimbarai kenan jam'i ne na mimbari wa tuqra'u fil mawa'id kuma ana karanta su a guraren wa'azi wal khutbi da guraren hutuba ta tabamman wanda take kunshe akan cewa annahu sayasla naran zata lahabi zai shiga wata wuta ya kone ma'abociyar huruwa mai flame irin wannan saman in ka kunna kandil wannan flame din shi yake kira Allah eh gurin ya bu wutar zafi nan gurin nan ya kona ka zaka wato wato a jikin ka to wutar tana da harshe ma'abociyar harshe eh shine za ta lahabi wa imra'atuhu da matarsa hammalatal haqab tana dauke da kirari malamai sun ta tafsiri ana aka ce tana yawo da munafur shine hammala tala'a wasu kuma suka ja kirarin take ɗebowa masu shayar shine ga suna abu lahab ko tabbat ya da abi lahabin wa tabba hannayen abu lahabin sun jaɗe mutukar tabewa ko kamar yadda muka ce kada ramin bidda ya ce Allah cewa ya kai abu lahab ka ci abu kazar kazar ka ya danna wata ashirin ce wallahi haka Allah yake nufi wannan kuskure ne wani ne wani dan tabargaza ne a san Niger ya faɗa haka to shine yake cewa al-usulubu tsali mataki na uku ko dabara ta uku da suke amfani da ita al-ittihamatul batila wasu tuhumomi da suke interrogating na ƙarya lisaddin nasi anu dan doge hanya gabanin bin annabi alaihi salatu wassalam shine lisaddin nasi anhu na farko ittahamu bil junun sun tuhumta annabi alaihi salatu wassalam cewa yana tabin hankali wa fi zalika nazala qawlu llahi ta'ala akan haka ne fadin Allah ya sauka ya wa qalu ya ayyuha alladhina zila alaihi dhikru innaka lamajnun wa qalu tilka ya ayyuha alladhina zila alaihi dhikr ya ga wanda aka sauka wa da dhikr ka duba rashin hankali sun ce a cikin kuma suka ce inna ka lamadunun lallai kana da tabin ka wa kada ajaba humullahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ba ta amsa kun san dama Allah ya faɗa wala ya'tunaka bi masalin illa jinaka bil haqqi to wannan kiran wannan ne shine wa ahsana tafsira ba za ta gaya ma wata magana ba sai mun mai ma da barkai wani ya zo ya ce man mai yankakken baya Allah ya ce inna shani aka huwa lafiya to shi ne a hasana tasira ɗin kuna gaya annabi bukatu Allah zai rama wa to shi ne a hasana tasira to gashi a nan ka su ce innaka la majnun sai Allah ya ba su amsa yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun dangane da ni'mar ubangiji ka kai ba baka da tabauta a cikin suratul nun suratul kalam na biyu itamu bi sihr sun tuhumci annabi alaihi salatu wasalam cewa aboka ne وفي ذلك نزل قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا سنا ماماكي أن جاءهم منذر منهم an gane wai a ce wai mai gargadi ya zo daga cikin su wa qala al ka wai mamaki ce wai ya za a ce mai gargadin wato ya zo daga cikin su wa qala al kafiruna sai kafirai suka rika cewa hadha sahirun kazzab kai a wannan boka ne kuma ba ma kafir ba fa kazzab mai yawan karya wai annabi suka gaya wa haka وقال تعالى في الله يبين مثل مرتن يسي وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسام إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Allah mana wajen sarki kuma faɗa wani abu da suka faɗa azzalimai sai suka ce ai ma tattabi'una in dinnan bi ma'ana ma ma tattabi'una ba wanda kuke bi illa rajulan mas'ura in ba mutumin da aka yi wasiri ba wannan kuma aidiyar walid bin mugira ce ko shi ne dama da yaje ce kamar da rahikul maktum ya kawo yace ku je ku yi tunani ko gan me za ku rika cewa suka zo suka ce mata ai yana da tabin ka yace a wannan bi me wannan abun magana na bi kama da ba tabin ka ba muna da mahaukata da yawa a garin nan kun san ne bai ba ba haka suke ba suka je suka dawo suka rika ce masa to boga ne yace a ku dai dan da wani abu suka zo suka ce mawaki ne yake haba waƙoƙi nawa muka sani tun kafin wasu a biza a cikin ku muka san waka suka ce to mu ayyukan mu ta tsari to shi ne zauna yace in nan Allah yace na ku fakkara wa qaddar ko fa kutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abata wa bata thumma adbara wa takbar fa qala in hada to shi ya bada wannan idea yadda kawai abin da ku ce kawai sai irin yi wata wani irin sihiri ne mai tasiri da an yi zai kama mutane wai abin da annabi yake faɗa wai tafin sun mutane to shi ya kawo wannan shi ma Allah madaukakin sarki ya ya taba shi a cikin wannan sura to shine Allah madaukakin sarki malai yake wa ta'amuhu bil kadhib suka ce maka yaci ne wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab suna mamaki cewa ya za a yi wato mai gargadi ya zo daga cikin su sai suka rika kafirai suka rika cewa wannan doka ne kuma mai wato makarici mai yawan karya wa qalan ladina kafar wanda suka kafirta suka ce in hada illa iskun iftarehu wa adahu alayhi qaumun akharuna sai ce faqad ja'u zulman wa zura kafirai suka rika cewa ina haza ai wannan ma haza ba komai bane illa ikkun ba sai ƙarya iftarehu wanda ya kirkiro da kansa an gani illa isku illa isku niftarahu ba sai ƙaryar da wato ya kirkiro da kansa ba anahu alayhi qaumun akhar da aka samu wasu mutanen da wasu suka rika taimaka ma Allah yake faqad ja'u hakika sun zo zulman da zalunci wa zuran da ƙarya su ne makaryatan amma annabi ba ƙarya yake ba wata abu bil itiyan bil asaqir in tun da annabi alaihi salatu wasalam ya zo ne bil asaqir da tatsuniyoyi ina ga illa asatirul awwalina ko wa ita wannan tatsuniyoyi irin irin na mutanen farko ne haka suke faɗa al-usura shine tatsuniya guda ɗaya asatir kuma jami'i to me faru wa qalu asadirul awwali nafsa tabaha sai suka rika cewa a wannan ai tasuniyoyin mutanen farko ne da ya rubuto fa hiya jumla alayhi ana mata dictation imla'i shine dictation ana mata dictation eh kukuratan wa asila ana mata dictation safa da yamma wai dictation ake wa annabi na tasuniya shi ko yana ta rubuta zai zo tare da ba ya ga mu Allah ya kyauta. الأسلوب الرابع دبارة تقول تسكي عن بعيد إيداء الابتداء الجسدي ta'addanci wato na jiki sun ga sun kasa yanzu duk abubuwan da suke faɗa yanzu za a afka wa jikinsa shi yake so a cutar ma da yace laqad istafhala idahum li rasuli sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu istafhala idahum haqiqa wato cutar wasu ta kambama ta ci gaba shine istafhala ta ci gaba ga annabi alaihi salatu wasalam wa ashabahu da kuma sahabbansa li taqdim an al-haqqi dan soje shi gabarin gaskiya wa man'i da'awatihi min al-intishar kuma ta hana da'awarsa dangane da wato yaduwa ta daina sufurejin a cikin al'umma a tawo sanadihi min amru ila li'tidai alayhi har sai da al'amarin ya kai wato na yi masa ta'addanci da sadiya a cikin annabi alaihi salatu wassalam sun ga duk abubuwan da suka faɗa ya ki tasiri don za koma jikinsa za a taɓa min zalika daga ciki ma rawahu imamu muslim abin da imamu muslim ya rawaito a hadisi lamba ta dubu biyu da dari bakwai da tasa'in da bakwai ana biyu huraira kala an kamo daga abu huraira yake cewa kala abu jahal abu jahil yake cewa hal yu'athiru muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajahu ko da yake shi bai faɗi sallallahu alaihi wasallam ba kawai cewa hal yu'athiru muhammadin wajahu baina azhurikum shin Muhammad yana zuwa ya rika wato burgima da wannan fuskar tasa a gaban ku wai sujada da annabi yake burgima ne wannan yana zuwa ya burgima da fuskar sa a gaban ku faqila na'am sai aka ce da shi kwarai kuwa faqala bi ce wallata wal uzza yace ya rantsi da lata da uzza la in ra'aytuhu yaf'alu dhalik yace wallahi na gaishe yana aikata haka la da'anna sai na taka ala rakabati sai na taka wuyansa an gane ko an wada utakawa ke sai na taka wuyansa aw la u'akhiranna wajahu fi turab ko in tirbuta in tirbuta fuskarsa a cikin kasa hasbunallahu wa ni'mal wakeel fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam kawai sai je gurin annabi huwa yusalli annabi yana sallah zaman ya da ala raqabati ya riya cewa sai ya taka kafadan nan taka ko wuyansa kawai ya tafi an tsaya ana kallon sa ya an goshi yana sallah kawai ya tafi fa ma fadahu minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibai kawai ba ta ankara ba sai ganin sa suka yi kawai ya jiyo da gudu yana ta kare fuskar ta haka yana taka da hannu ya kusa zuwa gurin annabi ko aka ya biyo kawai shine ba ma ba da ku ji adan kenan kun instantly kawai sai aka ganshi ya ruko da kudu yana ta haka da hannu zai bayani yanzu wa yattaki bi yadayhi kuma yana karewa da hannayensa shine yattaki al-ittiqa al-ittiqa al-ittiqa tsarewa wakila da wuce aka ce da shi malaka kai kuma me ya same ka kana ce wani ma ku kai kuma ga ba kowa kana ta haka da hannu fakalin da yace inna baini wa bainahu la kandaqan min nar yace wallahi tsakani na da shi wani katon rami na gani na wuta alhandak shine rami shi za ki ce yakin gwalalo yakin kandak wanda Salman al-Farisi ya bada shawara an gane ko yawwa wa haulan alhaul shine da hababba abun tsoro abin da yake zai yi wa duk al-faza'ul akbar al-faza' suke kiransa shine a haulan da ha babba abin da yake mai firkitarwa mai ban tsoro yadda ya ga wani abu mai ban tsoro wa ajini hatan da wasu fuka fukai wa ya gani kenan a to fa aka yi masa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace lauda na minni na rantsi da Allah da ya matso kusa da ni in ji annabi laftadafatu almalaikatu udwan udwan da sai malaiku sun fiske shi gaba kala kala rantsi ba da ya yi kutsi kutsi da shi shi ne uduwan uduwan kana fa anzala Allahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da ayoyi kalla kalimatu zajiri da ka taka shi innal insana la yaqza dan adam ba yana yawan yin tagawa ya wuce gona da iri an ra'awu stagna da ya ga yayi kudi bare kuwa kai ta addu'a Allah ya kiyaye kai ba yanzu kana kallon ka kana zama karatun nan kudin ya zo wallahi sai ka rika kallon wayan nan duk ba su waye ba to shi ta Allah yake faɗa haka cewa kallon ko da zumun to da a muna zo kafin mu to tsira wani bawan Allah muke yi wanda wasu bayan Allah wanda ko mutane mutum sai wanda ya gina Usman bin Affan matashi ne matashi ne za ka sha mamaki duk ma in ma mutum wani ya kawo wani taimako to wani abun aka yi jiki cewa kawai wanda ya sa hannu wallahi matashi ne ko ji kwanan nan mun yi mana muka abu salam baban gwale muka samu wata mara lafiya haka muke ta tunanin ya za a taimaka mata tun da shi mutumin sa ne sai dai mar magana sai da Allah ya za a yi ya masa magana har ya haɗa da shi ta waya muka yi aka je aka ɗau nauyin yarinyar aka yi mata aiki amma Allah har yanzu bai ga iyayen yarinyar ba kuma ni ma da aka haɗa ni da shi bai ganni ba kawai in ma na kira shi a waya zai ki dagawa saboda ya gane cewa kawai kira da za a yi magodiya to irin wayannan da zai review a cikin al'umma inna ma nudi'imukum liwajhi la ilaha nuridu minkum da nayi mata tek sai ya rabu layin amma ya iya dama mu je mu yi magana dan kare su wani abu a cikin zuciyarsa to muna fata Allah madaukakin sarki ya mana irin wannan arzikin arzikin da za ka taimaka wa al'umma kuma ka rika jin cewa kai kokari kake ma Allah ya karba domin Allah cewa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba daga masu tsoron Allah in ya karba to kai nasara to saboda haka idan mutum ya samu dukiya ka gan shi ya ci gaba da bin Allah to ka tsara ba yana bin Allah duk inda za a je a nemi karatun addini a yi taimako da waye duk da shi ake yi to wallahi ya ce tuta inna ila rabbika ruj'a hakika makoma gaba ɗaya a gurin ubangijin ka take ara'aita alladhi yarha ai akhbirni ba na ba ni labarin wanda yake hana yake hanawa waye mai hanawa waye mai hanawa anan Abu Jahl ko abdan idza salla yake hana wani bawa idan zai salla wa ake hanawa annaba alaihi salatu wassalam to shine abdan idza salla a ra'aita ba ni labarin in kana alal huda in har akan shiriya yake aw amara bi taqwa ko kuma yana umarni ne dangane da tsoron Allah a ra'aita in kazzaba wa tawalla ba ni labari idan ya karyata kuma da sakon Allah kuma ya ba da baya ga barin bin sakon amu wato sakon Allah me zai faru da shi alam ya alam bi anna Allah yara shi wannan abin da yake gaba ɗaya bai san Allah yana gani ba masu kashe musulmi a yanzu da mutane al'umma su ma wannan ayar tana kansu alam ya alam bi anna Allah yara duk abin da wasu suke yi a kasar nan na wato kashe al'umma ba ji ba gani alam ya alamu bi anna Allah yara shin ban san Allah yana gani yana gani inna rabbaka la bil mirsal kawai wani istidraji aka yi musu sanar tadrijuhum min haythu la ya'lamun su kawai ke gantaka su akwai iya layin da Allah ya gindaya wallahi ba za su ke karaki ba muna da wannan imanin kalla Allah ya ce bari wannan zance la illam yanta shi Abu Jahil in bai hadu ba la nasfa'an bin nafiya wallahi za mu riki makwarkwadar kansa shine wajen madigarsa nan za a damka nafiyatin wannan makwarkwadar kan kadibatin makaryaciya khadi'atin ba muqdi'a ba khadi'a me yawan aka akan manya-manyan zunubai al-muqti da qadi da bambanci an gane ko yawa mi akawa kan manya-manyan zunubai shine qadiya Allah ya ce fa ne da unadiya in ya ce zai kirawo yan majalisar sa sune nadiya da sana ana sa wa mata nadiya ziyara ku ziyara cewa wanda sunanta nadiya to ba ta aka yi ba cewa amma dai ku gane yan majalisa ba kuma na Kano ko na Najeriya ba sune nadiya yace bayan ya kira ‘yan majalisarsa da na da'u zabaniya. Mu kuma Allah ya ce wallahi za mu kirawo zabaniyawa wanda Allah ya ce la ya suna la ma amara hu mai falu da ma yumaru. Mu kuma za mu kirawo su. Kalla Allah ya ce bari wannan kalimatu zajiri. Kalma ce ta tsoratarwa. La tudi'u kada kai mabiyayya wasjud kai sujjada waqtari kuma ka kusanta zuwa ga ubangijinka. قال عروة بن الزبير سألت عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله واتو عروة بن الزبير يا دان gidan wato Zubair bin al-Awwam dan Asma'u ya tambayi Abdullahi da Amr a zai ba labarin mafi tsananin abin da mushrikai suka aikata wa Annabi da yace bainan nabi bainan nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi hijr al-ka'ba wata rana shine baina wata rana tsakanin mu annabi alaihi salatu wasallam yana salla a wato nan dutsen nan jikin ka'aba id aqbala uqbatu bin abi mu'ayd sai ga wani mutum da ake cewa uqba ibn abi mu'ayd yana zuwa ga wada'a sawbahu fi unuqihi sai ya tire mai abinsa kawai ya daura a wuya annabi ya shaki shine fa khalaqahu khalqan shadidan ya shake shi shakewa mai tsanani fa aqbala abubakar kawai zai sai na abubakar ya biyo hatta akada liman kibaihi ko liman kibihi a sai da ya kama kafatar shi ko kuma ta ibn abi mu'ayyid din ya kama shi wa da ba'u wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hankali shi ga wannan annabi alaihi salatu wasallam kala sai sai na bakar yace ataqatuluna rajulan an yakuna radiyallah kawai za ku kashe mutum dan ya ce imani da Allah ya kai masa wannan kalmar bayan ya hankali ataqatuluna rajulan an yakuna radiyallah kawai saboda mutum ya yi imani da Allah za ku kashe shi to wannan shine iya inda za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu fara da alhijiratul ula ila habasha yanzu kuma za a fara magana hijira tunda constitution yayi yawa to sai Allah ya umarce su da cewa a yi migration kuma daga inda ake a koma wani guri abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa a ƙarshe muna tunatar da juna cewa ana cikin kwanaki masu girma masu albarka da Allah ya rantsuwa da su wani fajir wani yanin ashir an gane duk tafsirin da za ka ɗauka in ka ɗauka za ka ana kawo ra'ayoyi akan me ake nufi da layalin ashir har tattaunawa aka yi tsakanin layalin ashir da kuma ashiru ramadana na ƙarshe wanne ne suka falala in ka karanta da ɗayikul ma'ari na ibn rajab alhambali wanda yake akan watanni za ga an tattauna sosai wai wanne ne ma suka falala saboda haka akwai fawaid sosai a kwanakin nan akwai hadisi ibn abbas idan ba zan manta ba wanda yake magana cewa annabi alaihi salatu wasallam yake babu wani kwanaki da wato Allah madaukakin sarki suka fi doyo a gurin Allah fiye da wannan kwanakin guda goma saboda haka ya kamata sai wani sahabi ya ce ya rasulullah har wanda ya je jihadi ya ce kwarai kuwa har wanda ya je jihadi bai kai wanda ya yi ibada a wannan kwanakin ba sai annabi ya ce daidai wanda ya fita da dukiyarsa da kansa kuma bai da komai ba to kaga ana akalli wannan wani abubuwa ne da za a kalla sannan abu na biyu akwai ada abu na dabai ina ji yau ɗaya ga wata yau ɗaya ga wata tun daga jiya an yi so mutum ya kame farcensa da gashi musamman za ka yi layya mustahabi ne in kai aski kai yanke farce ba laifi kai ba amma idan kai kuma wannan ɗabi'a za ka samu lada an fahimta da kyau ko domin ka yi koyi da annabi alaihi salatu wasallam wannan shine dai a gurguje na faɗa haka ne saboda wasu suna ɗauka layyawai sai ka yi aure za ka yi a ko da singil ne kai a ba sai ka ci na federal government ba sai ka sai naka a yanka ma in ka saba layya tun yanzu za ka in kai aure ba za ka ja wahala ba an gane ko wallahu musta'an alaikum assalam na'am eh da inganta wai da kyau. Ai malam cewa ya silsilatul ahadithu sahiha wa amma hadith. Ai bayani yayi a cikin sahiha ba cewa yayi a cikin sahiha yake ingantacce ba. Bayani sai na cewa ana bayani ana magana a kan wannan din amma ba bai inganta ba. Da yazo kan ingantaccen sai ya gwama shi da wannan. Shi sa ka ji shi a cikin sahiha din. Ai yana iya kawo hadisi ga ifai a sahiha. amma bayani yake ya ce wannan ma za ku ganshi a guri kaza saboda haka bai da kyau ba wai a nufin lamba ya kawo ba wallahu a'lam kafiri ne ina ji idan za ka iya tuna a cikin wannan kitabu tauhid din ma ai mun tattaba wannan ko cewa in dai a ɗabi'atan ne kawai wasu usulun halaye na ta kake so ba komai ai karka jin cewa dai ka fi son kafirin ne fiye da wani musulmi shine kuskure saboda shi musuluncinsa kawai ko da bai da kirki ya danne duk ɗabi'un wancan ɗin shi kawai za ka kalla yawa amma zamantakewa da aka yi annabi ya zauna da su da dama kuma za ga yana nuna musu kauna ta zahiri irin wannan ba wai wacce za a ce kamar yadda yanzu matasan mu suke wa ƴan kwallo a kan ɗan kwallo wani sai je ne babansa magana ya ki zuwa a can babarsa ko to irin wannan ne ba a so wani ya kashe kansa ko misali ko wani ya rika gaba da wani to irin wannan ne haramu amma mu tashi kawai saboda ya iya kwallo ka ina son kwallon wani amma ba da ya kare da ya mutu uwar sai uban su ba abin da ya dame ka ba komai an fahimta ne da an ci su da ba a ci su ba ba abin da ya dame ka shikenan to irin wannan ba komai amma mutukar zai wuce wannan to ya koma kuma gairu dabi'a wallahu da musta'an to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ji mana اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فاغفر لنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتوعظاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين